الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna nawa ga watan sha'aban yau 19 yau 19 ga watan sha'aban 18 ko Wasu na Hijira 18, annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da daya ga watan hudu watan afril ko abril shekara 2021 lissahin aihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu dan koma baya kaɗan mu tashi daga farkon sura sura ta 31 a cikin alkur'ani suratul lukman wannan sura ayoyin cikinta 33 ne ko 34 a ruwayar shi aya 33 ce amma a ruwaya ta hafs aya 34 ce saboda akwai aya a in an ce alif lamim suna sa aya a wuri amma ruwayar imamu warshi bai sa aya wannan sura tana daga cikin surori makiyya wanda an saukar da su gabanin hijira annabi ya tashi daga makka ya koma madina kamar yadda aka sani surori makiya surorin da suke karantar da mu aqidar yarda da Allah aqidar yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma yarda da annabawa gaba daya aqidar yarda da littattafan da Allah ya sabkar cewa Allah ya sabkar da littattafai aqidar yarda da Allah yana aiko annabawa aqidar yarda da ranar lahira aƙidar yarda da kuma abin da zai same ka mai kyau ko mara kyau aƙidar yarda da hisabi aƙidar yarda da tashi a tattara mu a hili guda a mana shari'a da abin da muka yi a duniya aƙidar shiga aljanna ko wuta wannan su ne irin surorin makiya suke karantarwa kenan idan ka kalli surorin a dunkule suna karantar da usulul imanin duk abin da ya shahi gimshikin imani guda shida din nan an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to suna karantar da waɗannan din a dunkule da kuma a bayyane wato a jumlace ko a rarrabe duk za a ji bayaninsu to ita wannan sura ayoyinta suna karantar da mu mutane a duniya kala biyu ne sannan in an je ma wurin hutar rai ma kala biyu ne kuma in an je hilin wannan ce zaman kabari kala biyu ne tasowa daga kiyama kala biyu ne sannan haka mutanen za su rabu kala biyun nan wani ya shiga aljanna wasu kuma su shiga wuta to wannan rabuwa ta mutane daga duniya ne za ka kama layin da za ka bi kenan duk tsiyarka duk kirkinka dole ka kama ɗaya daga cikin biyun ko dai ka kama hanyar yan aljanna ko kuma in ka ki kama hanyar yan aljanna to ka kama hanyar yan wuta kenan hanyar yan aljanna nan ba kawai wani da wani za a ce ba da wani da wani ne 'yan aljanna haka ma shiga wuta ba za a ce ba da wani da wani ne kawai 'yan wuta a'a ayyuka ne aka raba wanda suka yi kaza suka yi kaza wannan ayyukan shiga aljanna za a yi wanda suka yi kaza suka yi kaza wannan abubuwan shiga wuta za a yi na aljannan nan an saka he an wahala sai an kashe kuɗi sai an ɓata lokaci sai an yi aiki haka ma na shiga wutar sai an wahala sai an ɓata lokaci sai an kashe kuɗi sai an yi aiki ba ɗaya da za ka same shi kyauta kowanne sai ka shiga ta kaya aiki tukuru kuma ya ka saman ma kanka wanda kake so da haka bari mu rika jin mi farkon surar ta faɗa Allah yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم na'am هدى ورحمة للمحسنين Mm.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
to wannan sura Allah ya bude ta bayan bismillah da harfa guda uku alif lam mim fasara da tafi inganci Allahu a'lamu bi maradihi Allah ne kadai yafi kowa sanin me hikimar ka waɗannan harufa na hija'iyya akan wannan farkon sura kuma ta daga cikin surori shida a alkur'ani da Allah ya bude su da irin wannan harufa alif lam mim akwai bakara akwai ali imrana sannan sai ina sai an kabuti ko ta uku kenan ko sannan sai rumi ta hudu sai lukman ta biyar sai sajada ta shida kenan wadda ta bude da alif lam mim surori ne guda shida sauran kuma da wasu haruffan ne ba waɗannan ba Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim نعم hudan wa rahmatan lil muslimin Allah yana magana ya ce waɗancan ayoyin littafin alkur'ani da ake karantawa ya kasu da tilka ta anisi ne na zalika ishara ne abin da yake ga nesa idan yana kusa sai a ce hazihi in yana nesa sai a ce tilka kamar in yana kusa a ce haza in yana nesa a ce zalika to me yasa aka ce mashi tilka gashi kuma qur'ani a kusa yake nisa ne na daraja da ɗaukaka da alkhairi amma kusa yake wajen saman maka da babban matsayi dandanan ka samu matsayi idan kana karanta alkur'ani ya zaki cewa tilka ayatul kitabil hakim ayoyin littafin alkur'ani ne waɗancan da kai ana karantawa alhakim wanda shi ƙur'anin cike yake da ƙwarewa da hikima da hukunce-hukunce na adalci ko kuma alhakim shi Allah ɗin siffar shi ce sunan shi ne alhakim sannan siffar shi ce hikima sai Allah ce hudan shi alƙur'ani shiriya ne wa rahamatan sannan jin kai ne amma da muhsinina ga waɗanda suke kyautata aiki wa huwa annahu subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki ja'ala hadhal qur'ana hudan ya sanya wannan alqur'ani ya zama shiriya wa shifa'un ya zama kuma wato waraka wa rahamatan ya zama tausayi lil muhsinina ga waɗanda suke masu ihsani wa humul ladina ahsanul amala wanda suke masu ihsani sune waɗanda suka kyautata aiki kaka aikin mai kyau yake fittiba'i shari'ati wajen biyayya da shari'ar da annabi ya zo da ita suka kyautata suka bi ta daidai inda aka ce e suka ce e inda aka ce a'a suka ce a'a wurin da aka ce su tafi a hankali suka tafi a hankali wurin da aka ce su yi sauri suka yi sauri ba tare da su ne suke shari'anta ma kansu ba nan in ɗauki zafi nan in yi sanyi a'a shari'a ce za ta ce maka nan ikaza nan bari kaza nan ga yadda ake so adadi kaza inda bata ce ma ba ba adadi kai yadda aka sanar da kai inda aka ce da adadi karka ƙara kan adadin karka rage shine ahsanul amala kyautata aiki fitiba'i shari'ati wajen bin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba a cewa wani yayi aiki mai kyau sai in ya bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan siffar farko mutanen da suke amfani da alkur'ani su karanta shi su yi aiki da shi kamar yadda manzon Allah ya yi umarni a bisa manuwar annabi a bisa fahimtar sahabbai sannan yake cewa alladhina yuqimuna salata su wanda qur'ani yake zame musu shiriya yake zame musu rahama kamar yadda wani ya ce hudan lil muttaqina shi shiriya ne amma ga suwa ga masu tsoron Allah a nan kuma ya ce lilmuhusinina a wani kuma ya ce hudan linnasi ga mutane gaba ɗaya zai shirye da su domin mutane gaba ɗaya in an karanta musu alkur'ani in suka saurara dole sun ɗauki abin da za a yi amfani su in ka ga ba ka yi ba amfani to kai ne ba ka ɗauka kai aiki da shi ba kenan ƙur'ani shirya ne ga kowa sai wanda ya kiya ya ƙi bin shi shi yasa ubangiji ke cewa to su ɗin nan siffarsa shi ne bayan sun kyautata aiki shine alladina yuqimuna salata wanda suke tsayi da sallah as-salatul mafaruda ita ce sallah ta farilla wadda take wajibi ce waɗanne salloli ne suke wajibi akan gaba ɗayan gama garin mutane duka salloli ne guda biyar wanda in ka kirga za suna da raka'o'i goma sha bakwai idan ka ce azahar guda hudu la'asar hudu sun zama takwas magariba uku sun zama sha ɗaya wannan isha'i nawa wannan hudu sun zama nawa sha biyar sai asuba mai raka'a biyu sun zama sha bakwai daidai to waɗannan raka'o'i guda goma sha bakwai su ne wajibi a dare da wuri kan kowa namiji ko mace inda baligi ne mai hankali ne sannan wani lokacin idan kana halin guda gudu sai allah ya dawo da su zuwa sha ɗaya a rage ma shida wannan la'azhar mai raka'a hudu ya ce kai biyu la'asar mai raka'a hudu ya ce i biyu isha'i mai raka'a hudu sai a ce i biyu in kai lissahi an cire shida an bar su nawa saura sha ɗaya kuma daidai suke da ladan waɗancan sha bakwai da domin mutumin da yake bulaguro in ya yi ƙasaru ya hilada ga wanda ya yi bulaguro bai yi ba ƙasaru saboda ka gane shi addini ba a kashi ba don ka wahala an kashi ne don ka ni'imta ka ji daɗi shi ya sanya idan ka taɓa Allah wajen ƙimbin shari'a shi wajen ƙimbin sunna annabi shi kuma Allah sai ya haramta maka jin daɗin addini sai ka ɗauki hanya mai tsauri kai ka wahala wanda wahalar ba lada ba za ka samu sakamakon shakiyancin ka ne kai baka sunna annabi ko to he Allah ya dora maka wasu shaidanu su ta goga maka bala'i madadin ka yi addu'a wadda za ka samu lada wadda manzan Allah ya koyar sai shaidan ya hana ka ya baka wata addu'a sama da awa shida kana wahala kuma bukatu ba za su biya ba yanzu ku ga misali manzan Allah ya ba mu tsari ya ba mu tsaro da ayatul kursiyu ya ce duk mutumin da ya karanta ayatul kursiyu Allah zai tsare shi daga shaidanun aljannu daga shakiyan mutane duka duk wata jihwa da baki da maye ayatul kursiyu daya kul huwallahu uku falaki uku nasi uku tayi maganin su ibarcin ka karka wahala bar shakka haka nan ne ba wani mayin da zai iya kama duk da magaran in suka zama mayu he ka kwana a cikin suka tashi lafiya amma idan ka ki karɓar wannan saƙon na manzon Allah sai a barka da turare da shaƙe-shaƙe da shahawa kuma ka tashi a tsorace mayan ya kama aga ka ba kanka wahala bukata ba su yi shi ya sanya salloli na farilla bi hududiha da ƙa'idodinta wa auƙatiha da kuma lokacinta wa ma ya tabi'aha minan nawafil da abinda yake biyo bayan farilla na nafiloli ratibatun wa gairi ratibatun wanda suke nahiloli akwai wanda ake kira rawatib ko akwai wanda suke kuma ba rawatib ba wanne ne rawatib yin sallah ta nahila raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar idan an gama da azhar sun zama raka'a nawa goma sha biyu ko biyu kafin azhar hudu bayan azhar in an gama da azhar sun zama nawa goma sai hudu kafin la'asar sai biyu bayan magariba sai biyu bayan isha'i sai goma sha uku ko sha ɗaya cikin dare sai sha biyu da wallaha ko takwas ko shida ko hudu ko biyu duk wadda kai ta yi wallaha ce sai dai ka san wanda ya raka a goma sha biyu tunda an ba da izinin a sha biyun ba ka kwatanta shi da wanda ya tsaye akan raka a biyu ba ko waɗannan amfaninsu su ake kira wannan nahiloli amma rawatib su amfaninsu idan an je kiyama idan an samu tasgaro a nahila a wani a farilla sai a ɗauko nahila a mata darajar farilla sai a biya amma sai aka samu bakka da nahila ko ɗaya to kaga da an samu matsala a farilla matsala tana nan to shine amfanin waɗannan nahilolin kuma duk mutumin da yake waɗannan nahilolin ya ci gaba da yi ba kar ka ɗauki abin da ba ka iya ba inda za ka raka shafa'i da wuturi da raka a uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ko goma sha uku sun ishe ka wanda za ka iya ka yau ka yi gobe ka yi hiri to in dai ka dawwama kana yi kar ka ɗauki dewa ne ko kaɗan ne dawwama ita ce ake so sai ubangiji ya baka lada cikakke kana cikin waliyan Allah billahi alladhi mai waɗannan abin waliyi ne in dai ka kiyaye farilla ka kiyaye nahiloli daidai kuma kana da cikakken imani to sunan ka wali girman wali ta kace ba mu sani ba dan haka manzon Allah yake cewa yace ya faɗi wannan yace waɗannan wannan idan ka yi haka sai Allah ya so ka ba haka ba manta Allah faɗi a cikin hadisi idan ya so Allah in ya so bawan da yake kiyaye farilla da nahila menene alama sai Allah zamanto sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa aydihi allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga zai zamanto ubangiji ya kiyaye ma komai naka idan ka roƙi Allah Allah ya karba idan ka nemi tsari sai Allah ya tsari ka wannan shine walitaka amma dole ka san wani yahi wani domin ƙarhin imanin ku ba ɗaya ba sanda kake iya nahila raka'a uku wani zai iya biyar kaga mai biyar ya hika kila kayi biyar ko kayi goma amma kayi ta ne da alam tara kaifa fa'ala rabbika bi sabil fi ko shi kuma yayi ta da izib bibi ko izib ɗaya yawan ayoyin da ya karanta sun yi yawan naka yawa ashe kaga dole hi kalada kayi da aya biyar ko goma yayi da aya hamsin shi kuma na hishi yayi da aya ɗari wani ya hishi yayi da aya ɗari biyu kaga nan ne daraja take fifita ga kuma imani to wannan su ne nahiloli rawati abu na gaba wa'atar zakata su ba da zakka almafaruda wadda take ta wajibi alaihim gare su Allah ya wajabta ma bayi zakka akan abubuwa guda goma jinsi goma Allah ya faɗe shi na zakka sai dai a yi istinbaɗi daga wannan a ɗauko mai kama da shi jinsi biyu na ƙarhe ne jinsi biyu na abinci ne na tsiro ne na kayan shibka ne jinsi hudu na dabbobi ne wani jinsi ne raƙumi saniya tumkiya akuya in an ce tumkiya da akuya mazan da mata raƙumi da taguwa saniya da sa kaga jinsi hudu sai dai zakkasa ta sha bambam raƙumi ana fara zakkashi ne sanda ya kai raƙumi biyar amma ba raƙumi guda ake badawa ba in ya kai biyar akuya ce ake badawa buzguma ko kasganyai tumkiya haka za a ci gaba da badawa shidda ne bakwai ne takwas ne tara ne wannan dai kasganyar tumkiya ko buzguma akuya ta ce zakashi sai in ya kai goma sai a bada irin waɗannan akuya ko tunkiya guda biyu haka za a ci gaba da bada bibi har ya kai sha biyar a bada uku haka za a ci gaba da bada uku uku har ya kai nawa ishirin a bada hudu haka za a ci gaba in ya kai ishirin da biyar a bada me taguwa yanzu an huta an ko an huta daga mai jinsin awaki ko tumaki an koma jinsin shi raƙumin amma za a ba da raƙumin ba babba ba wanda an aihe shi ya an yaye shi akwai cikin ƙanan shi ba a aifa ba haka za a ci gaba da yin zakai amma ita kuma zakka shanu daga talatin ake farawa sai saniya ta kai talatin kan nan za ka fara ba da zakka ita kuma za ka ba da mi ɗan ƙayar karsana ko ɗan maraƙi wanda shi ma an yaye shi amma akwai cikin ƙanan shi haka za a ci gaba da badawa ba su goma ba ake ƙirga a hudda ɗaya ba haka ba ake yi su kuma awaki ba za su isa zakka ba sai sun kai arba'in idan suka kai arba'in sai a ɗauki ɗaya a cikin arba'in ɗin amma idan da akuya da timkiya suka haɗu wannan ishirin wannan ishirin ko wannan ishirin da biyar timkiya sha biyar sai a yi haɗa su da awaki in naka ne a masa zakka idan darajar su ɗaya wani shine zakka ta dabbobi daga nan kuma sai zakka ta mi ta kayan noma wanda wanda ƙwar'ani ya ambata da alkama ne da sha'ir wanda munan babu su go? to a ƙarƙashin alkama shinkawa ta shigo don sun yi kama hatsi ya shigo don sun yi kama domin ya ce wahabbal hasid da ƙwayar da take hutawa a girbe ta ana girbin hatsi ko ba yi masara ana girbe ta ko ba girbe ta dawa ana girbe to aka istinbadi akan wannan su ma za a yi zakkasu haka su wake suka shigo su gyada suka shigo su riɗi suka shigo suka za duk abin da za a iya ajiye shi a bahu yayi wata shida bakwai ya shekara to za a iya bar da kashi amma banda su tumatur su tattasai su albasa su kabewa su rogo su dankali wannan ba sa cikin zakka sannan daga nan sai kuma abin da shahi dabino da sha'ir wannan kaga akwai alkama akwai akwai dabino ko mun samu kala hudu ga a kananan shibkokin sha'ir da alkama a manya da dabino da me da inabi domin ana busar da inabi a shi mun samu takwas kenan ko a kudi kuma akwai zinare da azurwa su ne Allah ya ambata to inda babu zinare da azurwa sai a ga meye a madadin zinare da azurwa dan zinaranmu da ke aje gwargwadonta ne aka kaddara aka mana mu ta Nijar mai lamba hash. Eh, domin in ban mu da wannan dinaran wani takarda ta koma 00 da ita takardar biredi ɗaya ne, ado ne aka mata aka mata takardar biredi, da aka dinaran ake kwatanta, wai ba ana buga kuɗin ba ne su tutu, a a giram nawa tan nawa gare ka na dinari sai a buga maka kuɗi kana da su a aji a banki sai a buga maka na wannan ya zamanto abin da za a rinka ma'amala ne. domin an ce zinare ne a dunkule kamar wannan abin sai ka zo ka sayi madara ta jika biyu to yaushe ne zai samu abu ya sara hudu ta jika shi bi kaka take dole a mata wani tsari da za a san giram kudin shi kaza da a raka ba da canji ko kenan dole waɗannan takardun kuɗi su shiga karkashin lissafin zakka da su ne za a yi aure da su za a yi ciniki da su za a sayi kaza a wannan sun zama kuɗi amma ba su bane asalin kudin shi yasa wata ran za ka ga sun hwadi wata ran sun tashi amma shi zinaren yana nan bai hwaduwa bai tashi babu wani zamani da ake wuce shi yau ma in kana da danyen zinaren ka in ka je Amerika mai kudi sunan ka amma ka iya zuwa a ce ba a karba sai ba a can ba a karba naira a can amma yau in ka kulle zinare ka je China daɗe sai abin da ka ci in ka je Amerika dala kai mai gidanta ne in ka zo Niger sefa mai gidanta ne in ka shiga Najeriya dinaran ka naira kai mai gidanta in ka je Ingila kai mai gidan fam ne haka wannan sitalin na na wannan na Jamus haka wannan yan na Japan haka menene me yayi sunan na China haka riyan na Saudiya to kaga waɗannan su ne zakka daga nan sai sadaka wadda ba zakka ba wadda ita ta nahila ce bayan ta zaka akwai ta nahila dan uwanka mahaihi ne kanan shi ne wan shi ne kaza ne kaza duk wani dangi ana ba zaka haka ma ba dangi bane makwabta ba ku hada jini ba a iya haka abukan addini za a ba su haka abukan zamantakewa za a ba su haka zaka tausaya to waɗannan su ne ake kira mutanen kirki kaga kenan sallah haƙƙinka ne kai bawa tsakankaninka da Allah ka ba Allah haƙƙin shi ita kuma zakka haƙƙin bayi ne ɗan uwanka ka kyautata musu to in kai rowa ɗaya ka ba ka ba Allah haƙƙin shi ko ba ka ba ba bayan Allah haƙƙin su to ba sunan ka mutumin kirki wa aikanu bil jaza'i fi daril akhirah kuma su tabbatar akwai wasakamako akwai shari'a akwai kotun koli waye alƙalin alƙalai Allah Allah Allah rabbul wanda in aka tsaida ka Allahu akbar
nan za a ka in ka ce a bar ni in ka shaidu a ce a'a akwai shaida tana nan sai a ce kafa hudu iya abin da kika kai shaida ce hannu hudu abin da kai kai shaida ne harshe hudu wanda kai ido hudu abin da ka gani kai ke kasar da aka yi a kanki i bayani ba a zuwa a ka shaida in an tsaya a gaban Allah ba a ba a daga shari'a sai an kare to kai imani akwai wannan rana da za a yi ma hisabi faragabu ilallahi bisawabi dan haka tunda ka san da haka he suka kwadaici lada zuwa ga Allah suka yi aikin kwarai an gane ko suka nemi ladan Allah suka yi aikin kwarai wala aradu minan nasi wala shukura basu walam aradu minan nasi ba zaman to ba aikin da suka yi suna neman godiya ga mutane ka yi aiki da mutane ce kaiwa na ya iya sanninka ba don shi kai ba in mutum ya ce sannu ba don kai na zo ba wai da kura ta hakwado ta yi tafi tafi ta ce to ba don kai na hutu ba amma ba za a bari bari ba kawace wannan ta haɗe shi amma dai don shi ba za ta hutu ba kenan idan bawa ya ce ya gode wannan ganin shi ne godiyar Allah ake so shi yasa da aka hudu sun bayan Allah sai suka ce inna ma nu'ikum إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا suka ce inna ma nud'imukum li wajhillah mu kawai sanda suka yi alheri suka ciyar da ba Allah an ka zo kace na burci a saurara bawan Allah ai wannan aiki na wane nayi ba naka ba wan mahalicci na mahalicinka ya bani umarni in yi kuma shi ya bani dukiyar da zan ciyar shi ya kuma ya sa maka talaucin da zaka zo ka nema an a wurina ai taimako na ne kai da ba talaka ina ta ciyarwa zan ciyar la nuridu minkum jaza'an wala shukura ban mu neman ku biya mu ba biki bane na kai maka ina jiran ka ka mini kun ban ni bukatar ka ka mini godiya ba wannan bane ba bukatar godiya ana haka kenan ba su wannan faman fa'ala zalika wanda ya aikata haka wannan shine ya zamanto sai Allah yake cewa fahu fahuwa shi wannan minan ladina ya zamanto cikin wanda Allah yake cewa ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan tabbas suna bisa shiriya ta ubangijinsu suna kan shiriya ita shiriya samanta ake hawa bata shi ake shiga cikin shi kaga akwai bambanci tsakankanin abin da yake ciki da wanda yake sama wanda yake saman kan rufin ginin nan duk ta inda kauto yana kallon ka ko bai ganin ka amma wanda yake ciki wa bai iya sanin na gehen shi na dama ko na hamu ko na gaban shi ko na bayan shi kaga ala hudan min rabbihim su ma ma- shiryayyu a ce ala a sama suke kuma shiryan nan ta daga ubangiji shi yasa malaka ce ala basiratin suna kan wayewa da fahimta wa bayyinatin da bayani ingantacce wa min hajil wadihil jali wato tafarki ne mai kyakke mai faɗi mai albarka wa ula'ika humul muflihuna fid dunya wal akhirah sune masu cin nasara a duniya da lahira a duniya cin nasarar duniya abu uku ne na farko ya zama kana da rai in ka mutu ba wadda bare ne wanda dan in baka da rai baka baka ci ba nasara ka zamanto ka wanzu kana da rai kuma Allah ya baka lahiya da abin da lahiya za ta ci kuma ka zamanto ka cikin kwanciyar hankali amma kana da rai baka da cin yau baka da na gobe to baka cikin wanda suka rabanta dan yanzu kai tashin hankalin tutuwo ne tashin hankali a wurin Inna lillahi ko kuma ga tuwon ya samu ga kana da ran Lahiyar amma babu lahiyar cin tuwa Mm, akwai to matsala kaga idan baka to in an ce alfalahu bid dunya waɗannan ababe guda uku ne alfalahu fil akhirah ita kuma rabanta a lahira samun shiga aljanna ka tsere ma duk abin da baka kauna ka hi karhin shi duk abin da kake so kuma ya samu to wannan shine ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu cin nasara fid duniya wal akhirati a duniyar lahira sai Allah ke cewa mi ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين ci gaba وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا سمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم
to malam yake cewa lamma zakar ta'ala halis su'ada'i wa hum alladhina yahtaduna bi kitabillahi wa yanta wa yantafi'una bi sama'ihi kama qala ta'ala Allahu alladhina dala'a tana hadisi kitaban mutashabihan masani taqsha irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talini juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah yayin da ubangiji ya ambaci halin mutanen kirki abin da ya sa suka zama mutanen kirki suka zamanto masu cin nasara a duniyarsu da lahirarsu ɗiyan albarka a duniya da lahira wanda ake musu godiya duniyar lahira an ambace su da mi suna shiriwa da alkur'ani ya zama musu shiriya da rahama suna ihsani su kyautata aiki an ta abdullah ka annaka tarahu fa ilm takun tarahu fa innahu yaraka sannan suna kiyaye sallah su ilmance ta su aikata ta su bada ta a lokacin da ya dace a bada ta kuma sannan na gaba suna yin zakka ta wajibi da ta nahila haka aka siffanta su ko to sanda Allah ya gaya maka siffa ta mutanen kirki da makomasu da tanadin da ya musu da rihin asirin da ya musu alkawali a duniya da lahira to a wurin ba a gusa ba sai ubangiji zai maka magana akan kuma kishiyoyinsu su waɗannan mutanen kirki na farko ya ce wa humul ladina ya hata duna bi kitabillah su ne wanda suka shiryu da littafin Allah alƙur'ani damin ƙur'ani shine littafin da ake bi a shirya kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta da alkur'ani da cewa alkur'ani huwal habalul lahil matin shine igiyar Allah mai karfi wanda in ka rike ta ba ta cirewa ba ka kaucewa shi qur'ani shine habalul lahil matin tabbatatta ce ta an gane ko wa zikrul hakim shine kuma zikrul hakim wasiratul mustaqim qur'ani shine siratul mustaqim alladhi la tabigu bihi al-ahwa wanda ahwa a soye-soyen zukatan mutane ra'ayyuka na duniya wannan ra'ayin China ne wannan ra'ayin Amerika ra'ayin Turai ra'ayin Asiya ra'ayin Afirka a Afirka kaza kaza kaza ba su isa ba su karkata alqur'ani ya bi ra'ayin wani ka gama gewaye gewayen ka qur'ani yana an gane ko sannan wala taltabisu bihi al-alsana yawan harsussuka harshe na mutane lugogi yare-yare lang kaza langush kaza langush kaza a'a ditsiyarka in za ka karanta alkur'ani da wannan lang din automatic international language kai harshen da ya wuce international sama da international me sama da international ai akwai national akwai international to me domin nan international na duniya duka to in an bar duniya aka je lahira ita ai ba duniya bace shi ƙur'ani shi ne international ɗin yare a duniya to kuma an bar duniyan ma aka tahi lahira inda babu duniya a can ma dai da shi za a yi harka kuma shi ne yaren da ya rihe kowane yare wanda duk inda ka zo da wani yare ba gwari ne ka in ba balarabe ba don sai an haɗa abin da baka da sunan shi abin da baka san shi ba baka iya shi ba akwai waƙar da za a yi baka iya ta ba yanzu in balarabe yana waka wallahi tallahi duk mawakan duniya sai dai su shiru da inda za a fassara maka waƙai za ka yi talarci ta ma'ana kuma ana iya ma komi waka yanzu ka duba da wani kawai ya bushe iska ya kalli mutane ya ce tamirru bina da ayyami ta tura wa innama nisaqu ila al-ajali wal ayni tandiru fala raji'un zaka shibabul ladhi mada wala za'ilun hadha al-mushibul muqaddir kaga waka ce yayi amma waka ta dace da ni da halin dan adam yace ku mutane ba ku gani kwanuka suna wucewa jiya ta wuce bara ta wuce bara wacin ta wuce jerance suna bin juna wa inna ma mu muna dubi to ku sani fa ana duk gari in ya waye da mintin da zai wucewa tura ka ne ake kusa da ajalinka gamuwa ce za ku mutuwa ta tahon ake dan tura ka gaba kuma he kun gamu haka ne ko ba ka bane amma ido yana kallo baka ɗauki mataki ba ya ce kuma idan kana saurayi kowa hede wannan saura ta kai in ya wuce baka iya dawowa so ɗaya za kai ko akwai mai sakewa so biyu idan hurhura ta huto maka ka iya saka canza ta kace naki in ka bata fanti ma koma za sun kana cirewa haka wasa ka dangana
ya ce kaga kenan to da haka laraba suna da karuwan magana da yawa wanda daga yin za ka ji yaren yana da faɗi akwai abin da hesu faɗe shi mai yanzu misali in aka ce arrahimu arrahamanu duk mu rahama muke cewa amma akwai bambanci a wurin larabci da arrahaman da arrahim ko to in in ban da larabci ba da haka su larabawa suna da dai maganganu masu to mutane sun ɗauki alƙur'ani sun karance sun shiryu da shi shi ya sanya shi ƙur'ani wasu harsuna ba sa iya ne rikita shi sannan kuma yawan karanta shi da yawan maimaita shi bai sawa a ƙoshi da shi a gaji irin yadda inda za ka karanta jarida yau ka karanta ta gobe ka karanta ta kai wata bi kana karanta ta kana sarkiya za ka yi kasan komi baka bukatar jin komi a cikin ta qur'ani duk sanda yanzu inda za mu sake dawowa baya mu sake maimaita wani sai an hado ta hikimar da a fadin da yanzu ban hade su ba kuma in wani yazo sai ka ji abin da baka sani ba in wani yazo inda za a jira duk wuri ɗaya ne ayoyin ne za a karanta an tara mutum ɗari sai ka ji wani bayani banda qur'ani ba inda za ka samu haka da aka ba yadda za a yi a ce wai har tana ta wani wala tanqadi ajaibu abin mamakin alqur'ani baya lala baya karewa sannan malamai ba sa koshi da shi man qala bihi sadaqa duk wanda ya faɗi magana da alqur'ani ya karanta alqur'ani to ya faɗi gaskiya in dai qur'anin fassarar daidai ce wadda annabi ya ma sahabbai ce sahabbai suka yi ka faɗa ba kai ka canza ta ba to abin da ka faɗa gaskiya ne in ka ce Allah ba ya da ɗa gaskiya ne in ka ce wanda ya ce Allah ya ɗa kafiri ne gaskiya ne ba ya da mata gaskiya ne wanda ya ce ya da mata kafiri ne gaskiya ne duk wanda ya gama gewan shi ya dawo man ƙala bihi sadaka an gane ko wa man amala bihi ujira wanda kuma aiki da alƙur'ani a bashi lada in ka karanta alƙur'ani ko baka san me kake tsaye an baka lada kuma ko baka iya ba kana lada me koyan ma na lada banda sauran littattafai sai ke cewa wannan wa man ahkama bihi adala kuma duk wanda hukunci da da Qur'ani yayi adalci wa man da'a ilaihi faqad hudi ila siratal mustaqim wanda ya kira zuwa alqur'ani ya shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici shi ma ya shirya wa man tarakahu min jabbarin kasama hulla duk wanda ya watsi da alqur'ani dan wani cikin masu girman kai yana ganin ya wuce a sashi ya yi banza da alkurani ko sai ka gan shi Allah ya kaskanta shi ya wulakanta shi da ka bar duniya an kare da kai ba a zancen ka in an faɗi tarihin kai dai a tsini ma albarka yanzu wanda ya kero mota addu'a ke mishi ya an wani mutane ko an wani zama ka taba ji an mishi addu'a ce kai wata ranka hau mota ka ji sai ka ce wanda ya kirkira abin da Allah ya saboda bai da albarka sai dai ka ce kai dai dai kai godiya tsinanne ne yau bai karanta alkur'ani ba wanda ya kera jirgin sama addu'a kuke mishi da haka wanda duk ya bar shi min jabbarin cikin masu girman kai sai Allah ya wadata shi wa man tagal huda min fi gairihi duk wanda ya nemi wata shiriya a wajen alqur'ani shi ba alqur'ani wani da alqur'ani yana neman shiriya ne a wani addini ko kiristanci ko kaza ko kaza kaza adallahu Allah Allah sai ya batar da shi ya dirmiye da shi zaka same shi sanda yake ƙara buƙatar gaskiya sanda ne yake ƙara shiga duhu shi sanya su mutanen kirki su ne suka shiryu da alkur'ani wayan tafi'una suka amfani bi suma'ihi da sauraron alkur'ani kamar yadda Allah yake faɗa a sotul zumar Allah shine ya sabkar da mafi kyawun zance kitaban mutashabihan littafi ne wanda yake kama da juna zaka ji wannan aya ta yi kama da wannan zaka ga ayoyi kala ɗaya a cikin alkur'ani amma sai ka same ne wannan wannan waja'a rajulun min aqsal madinati وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى هاي يجي ne kawai dibani amma an samu bambanci waccan tace waja'a rajulun min aqsal madinati waccan kuma tace waja'a min aqsal madinati rajulun wali tadima inna bihi qulubukum wali tadima inna qulubukum bihi kaga ayin kala ɗaya ne amma ka dauki can aka maida can litakunu shuhada'a ala shuhada'a ala nazi wa takuna rasul alaikum shahida litakunu shuhada'a ala nazi wa yakuna rasul shahidan alaikum kaga an samu bambanci ko ba samu ba ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ذاك سامو متشابها ne masani wanda yake maimaita maganganu can yayi kama da can can yayi kama da can an gane ko takashe juludul wannan juludul ladina yakshawna rabbahum idan ana karanta alqur'ani za ga zukatan bayin Allah masu imani da fatocinsu sun gilgiza sun razana saboda sauraron alkur'ani za ka ji abin da baka taɓa ji ba za ka ji labarin da baka taɓa ji kuma labarin na gaskiya ne kuma za a sanar da kai abin da zai ma amfani za ga hankalinka ya kwanta ka tashi a nitse an ga ibanda qur'ani ba mai yin haka to wannan shine siffan masu imani da suka fahimci alkur'ani akan haka sun masannan sai malaka ce a kafa bi zikir hal ashqiyai sai Allah ya jona labarin mutanen banza tunda ya gama da mutanen kirki ko ka ji aikin da ake a zama mutumin kirki ka zama wali ka zama dan albarka baka wannan ba wali bane kai shaki ne kawai duk abin da kake a ka tashi a sama ka taka ruwa baka nutse ba ka yi rawa a gari kaza ba a kiran ka wali shaki ne shedani makiyin Allah amma kana ibada kana da imani an ganta zahiran wa badinan to wannan shine bawan Allah wali sai Allah ehmala yake cewa sai ya biyo baya da labarin mutanen banda alladina ardu an litifai bi sama'i kalamillah wanda suka bijire ma sauraron maganar Allah sun bijire ma sauraron alkur'ani ba sa tsayawa su saurara su ji bare su amfana da shi wa aqbalu he suka fuskanci ala istima'i bil mazamiri wajen su ji dadi da bushe-bushe da waƙe-waƙe wal gana'i da kuma kaɗe-kaɗe da yare da abin da za a buga na ganga ko na kalangu ko na kotso ko na jauje ko na jita ko na gurimi ko na algaita ko na kuntigi ko na molo ko na garaya da abin da aka kara a busa a yi waƙa a kaɗa a yi waƙa babu wata waƙa da za a same ta ana yin ta sai sanda masu saurarenta suka kauce ma sauraren alkur'ani kuma dukkaninsu in wa ake ma waƙa sai kaga babu nutsuwa a ciki don dole akwai ta da ƙura akwai rawa akwai zuwa yanzu nan sanda ake sauraron alkur'ani akwai wanda yake rawa akwai wanda yake jijiga akwai wanda yake zuwa akwai wanda yake faɗuwa kamar yayi maye ya za a yi domin shi ƙur'ani in ana sauraren shi mi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce majtama a ƙaumin fi baitin min biyutin lahi ya tiluna kitaban lahi wa ya tadara sunahun bainahum illa nazala alaihimus sakinatu ko wa khaffatuhumul mala'ikatu wa gashatuhumur rahamatu wa zakarahumullahu fi man indahu abu hudu zai same wanda suke karatun alkur'ani ubangiji ya saukan musu da nutsuwa hankalinsu ya kwanta su ji daɗi zuciyarsu ta yi yalwa sannan rahama allah ta lullube su mala'iku su zagaye su sannan allah ya ambaci gawa na can a wurin mala'iku saman sama ta bakwai bawa na ne ya ji saura alkur'ani banda a wurin kiɗi kana samu wannan bai yiwa ka samu wani a wurin ganga kowa ake ma waƙai ko suwa kuma suke waƙai babu wata daraja me bambancin bammali da wannan duk ɗaya ne da bammali da michael jackson da waye yake da suna orkeli eh orkeli duk dai ba mutanen banza mani wai na ƙalar yake cewa da shata da shago da shashasha da shehunan da uku tara daidai ba sha sha bace to me me bambancin su da wannan ba yadda za a ce ga wata waka da take kwantar ma da hankali wallahi babu ita in ko ga waka tana kwantar ma da hankali to dama hankalin ne bakka mahaukaci ne kai he take daidaita ma haukar wata waka ce za ta nutsar da kai shi qur'ani shine in za a karanta shi za ka ji nutsuwa alladhina amanu tatma'innu qulubuhum بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا ألا بذكر الله تطمئن القلوب masu imani su ne zukatan suke nutsuwa da karatun alkur'ani in an ce zikirin la asalin azzikir yana nufin ƙur'ani don ƙur'ani shi ya kumshi dukkanin zikirin a ina la ilaha illallah take a ina sauran subhanallah take a ina alhamdulillah take to in ana karanta alkur'anin ya kumshi zikirin duka shine farkon zikiri kafin wani bai zama sallah ana kiranta zikiri a ina take juma'a ana kiranta zikiri a ina take shi yasa kalma azzikir galiban inda kaji Allah ana ko annabi ya faɗe ta a wuri goma to a tara ana nihin alkur'ani baka ba ta da wani abu alkur'ani ba sai in annabi ne ce wannan ana nihin zikirin da ya shayi kaza kamar misali Allah ya ce ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا to البيع anan din malamai sun fassara zikirin lahi ana nihin sallar juma'a me ake karanta a sallar juma'a da hudu bai da karatun sallar duk me ake karanta kaga aka ce ita shi nan ma ta shiga ciki haka Allah ke ce ya yadda am la tulikum يا amwalukum أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله kada iyanku da dukiyarku ta shagaltar da ku an zikirin lahi daga sallah salloli gaba daya ce baka san sallah ba ana ana nihin zikirin lahi ne sallolin azhar al'asar magariba isha duka sun zuwa ki kira zikirin lahi amma sauran zikir zikir da kake shi ana cewa idan an zo sauraren zikiri to za ka ji karatun alkur'ani ne karantar da mutane da ilmantar da su wannan shine hakikanin fadar shi dan Allah ya ce inna nahnu nazzul arba wa nazzul nazzalna alqur'an الذكر وإنا- وإنا له لحافظون kaga yace ni ne na sabkar da azzikira alqur'ani alqur'ani shine mi azzikira innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum kafaru bil qur'ani lamma ja'ahum kenan qur'ani shine azzikira haka da Allah ke cewa man a'rada an ومن zikri أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى wanda ya bijire ya ƙi karatun alƙur'ani ya ƙi sauraron alƙur'ani shi ake nihi a nan duk wanda ya fassara maka da wani zance ba wannan ba wasa yake da hankalinka ya rena ka domin asalin abin daga ayar baya za ka ɗauku Allah ne yake magana fa in ma ya atiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadullu wala yashqa idan shiriya ta ta zo muku menene zo muku alqur'ani hudaya hudan wa rahmatan lil mu'min lil muslimina hudan lil muttaqina me hudan lil muttaqina alqur'ani to idan shiriya ta ta zo muku faman ittaba hudaya wanda ya bi shiriyan nan tawa fala yadullu wala yashqa baya bacewa baya tabewa ibnu abbas yake cewa fala yadullu fid dunya baya bacewa a nan duniya wala ya shiga fil akhirati baya tabewa a lahira zama dan wuta yace wanda ya bi alqur'ani ina zaka gano wannan ubangiji Allah ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ardwanuhu subulis salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim Me Allah yake nihi ana yake cewa haƙiƙa ya zo muku daga Allah, nurun wani haske wa kitabun wanda kuma littahi, littahin shine nurin ɗin shine wannan ɗin. Akwai da ke cewa nurin manzan Allah, in ka ce manzan Allah haka nan ne, manzan Allah ai shi ya zo da alƙur'ani shi zuwan shi haske ya zo. Amma malamai suka ce, wannan aya ce kaɗai ta zo nurin ba alƙur'ani ba. Duk inda nuri ya zo ƙur'ani ne. da haka wasu ke fassara ta cewa shine dai nuru din shine kitabu din in kace to me yasa aka kawo wawul adabi ya ce wannan qur'ani ya saba ka irin wannan misali da ya magana qur'ani akan yace mun sabkar da shi wannan alqur'ani a cikin wannan karanta mana wannan aya take su bakara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladina min qablikum ولعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما شكرا.
Mm, ci gaba ci gaba أياما معدودات je gaba فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ci gaba وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين huta ana shahr ramadan alladhi شهر unzila fihi رمضان alquran الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان kaga da yace shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan mai albarka wanda aka sabkar da qur'ani a cikin shi sai aka ce hudallin nasi me hudallin nasi alkur'ani wa bayyinatin min alhuda shi kuma ne duk qur'ani an kawo ko ba ka ba an kawo wal qur wal fur- wal qur wal furqan me wa furqan shine kaga wawun an kashi an to dan nan an ce nurun minallahi wa kitabun he ka dauka kace to dan an kawo wawun ba nurin din daban ba kitabun din daban kaman yadda a ce- sai ce shar ramadan ladhi unzila fil qur'ani hudallin nasi shi qur'ani shi hudallin nasi wa bayyinatun wawu din an kata wa bayyinatun minal huda wal furqan me bambanci to da haka wau din bai nuna wancan da kake nihi ba da haka duka qur'anin ne sai yake cewa shi wannan qur'anin bayyananne ya hadi bihi من Allah اتبع من اتبع رضوان.
رضوانه سبل السلام wato wanda ya bi yardar Allah Allah yana shiryar da shi subula salam tafarkayyar tsira to asalin asubul ɗaya ne Allah ce yi sabili ne kadai wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi wa la tattabi'u subula kakkubu as-subula jam'i ne na sabili ko to anan kuma an ce subula salam can kuma an ce wa la tattabi'u subula ya zaka gama suka raba su abinda ake nihi da subula salam anan duka yana komawa kan abin daya sallah daban azumi daban zakka daban to in ka tattara su ka kiyaye sallah ka kiyaye azumi ka kiyaye zakka ka kiyaye zumunci ka kiyaye amana ka kiyaye to waɗannan sai su taru su zama subulus salam sun dunkule sun zama sabili ɗaya shi yasa aka kasa da jam'i anan ba wai hanya bace da yawa a'a aikin ne yake da yawa a cikin hanya amma hanyar wa take ɗaya ce ridwanu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila ويخرجهم nur من الظلمات إلى kuma ana النور.
fito mut- da mutane daga cikin dufai na kafirci da jahilci ila nuri zuwa ga haske kwaya ɗaya shine imani wa yahdihim ويهديهم إلى صراط مستقيم kuma ana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici kaga Allah anan ya ambace shi ne a wani wuri sai yake cewa wa kadhalika awhayna yaka ruhan min amrina ruhan Allah ambaci Qur'ani a rai cewa shi Qur'ani rai ne she nuna wanda dubbe ta'amuli da alqur'ani ya karanta shi aiki da shi to a mace yake shi yasa a tsakiyar suratul an'ami sai yake cewa afaman kana mayyitan fa ahayainahu wanda yake matacce muka raya shi wani irin ra- da mutuwa ta mi ta kafirci muka raya shi da mi da alqur'ani da imani muka sanya mishi haske yana tahiya da shi yamshi bihi bin nasi kaman masalahu fi zulmat zai kaman wanda yake cikin duhai ba za ta zama da ana yake cewa ruhan min amrina ma kunta darimar kitabu wal iman walakin walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u kaga ana yace nahdi bihi muna shiryarwa da shi alqur'anin wannan hidaya ce tawfiqiyya ilahiyya amma can da yace wa innaka latahdi sai ka da ila hidaya ce ta dalala ta bayyana ma bayani wadda annabi yake bayani ne ke maka wadda Allah yake tawfiki ne ke maka hidayar duka sunan amma baka da zaba daya shi annabi bai da iko akan hidaya tawfiqiyya ilahiyya amma na da iko akan hidaya dalala irshad a nuna maka kaza daidai ne kaza ba daidai bane Allah ta'ala hamda ce da haka malam yake cewa sai ubangiji yayi adafi akan mutanen da suke ba sa sauraron alqur'ani sun bijire mishi sun ma huskanci kada kada da raye-raye yake cewa minan nasi lokacin ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا sai ke cewa minan nafi daga cikin mutane man yashtari lahawal hadisi akwai mutumin da yake za- sayan zancen banza to me lahawal hadisi sai ce li yudilla an sabilillahi ko li yudilla an sabili ana karanta yudilla ko yudulla ko a ma ya din nan ruhu'a ko a mata wasalli sama idan ka mata wasalli sama shi din shi da yake sayan abin shi he ya bace in ka karanta da ruwa sai ya batar da wani duk mai batarwa ba batacce bane kaga bat- ka taba ganin shiryayya ya batar da ka taba ganin batacciya shiryar daga an ce wani ya batar da mutane shi menene batacce ne to menene lahawal hadith bari mu jihi daga malaman da suka yi kowa shehunan da suka yi kowa wannan ɗaya abdullahi ɗan masa'udu mahiru ya hika duk wani mahir da aka ba a nan Nijar ba wallahi duk mahirin duniya Abdullahi dan Mas'ud ya yi zama mahiru dan shi manzon Allah ya ce ma sahabbai kai ina mai son ya ji alqur'ani madarashi yadda Allah ya sabkar da shi bai ragi ba kari suka ce muna so mu ji muna so ya ce wanda ku saurari Abdullahi dan Mas'ud ya karatu haka nan da yake wa bashi diplom manzan Allah sallallahu a ina university din shi a wajen manzan Allah a ina doctora a wajen manzan a ina zama professor haba mala to kai kuma ina kai a kai
wanda manzan Allah ya yaba ma ya ce ya iya gwani ne ko ba gwani ba ne gangaram kayi gwani wane gwani ciki falashakku ciki bar shakku kaga wannan shine gangaram shine mahiru shine tsomo shi ya iya shi yake koyarwa a wurin shi ake iyawa na biyu abdullahi dan abbas wanda ya taɓa mun manzan Allah wata sallar nahila mai tsawo aka yi wajen aka yi raka'a ɗaya da izib goma bai sare ba kuma yadda aka yi raka'a goma sha ɗaya bai gudu ba manzan Allah ya yi mishi addu'a ya yabe shi ya ce ubangiji Allah ka sanar da shi ilimin alkur'ani da fahimta alkur'ani ya yi kowa sanin alkur'ani shi yasa ake ce mishi baharul umma shu- shehun shehunnai duk wani shehu Abdullahi dan Abbas ne babban shi duk wani masanin tafsiri shine babban shi duk wata mak- fasarar tafsiri zaka ji an ce mujahid ikrima wane ne muqatil duk yaran waye almajiran wane ne Abdullahi dan Abbas daman manya-manyan makarantu da ake takama da su a duniya makaranta abdullahi dan umar makaranta abdullahi dan masaudu makaranta abdullahi wani abadila din wani abdullahi abdullahi abadana ba abdullahi dan abbas su ne suka yada a duniya suke karantar da alkur'ani a wurin shi aka yi fiqhu a wurin su aka yi tafsirin alkur'ani in kai fasara ta sa'a mata sunan taka sore su hudu ne abadana ba taka shirme ne kake to shi abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas he suka ce wallahi da aka tambaye su wani ake nihi da hadis sai ya ce wallahi na rantse da girman Allah waka ce to wa zai ce ba waka bace kuma abdullahi dan mas'ud ya fassara da waka abdullahi dan abbas ya fassara da waka ka gaya mun kuma wanda ce ba waka bace shi ya sanya imamu qurdabi yace ya ka wannan hadisin sai ya ka hadisin da yace manzon Allah ya hana waka ya hana sai da kayan kida ya hana cin kuɗi in an saida ubanka in sassaka kalangu yake in ya sassaka ya sayar in ya ka tuwo tuwon haramun ne in ya sayi ruwa ka sha haramun ne in ya aure da kuɗin haramun ne in ya ce da ƴaƴan shi da kuɗin haramun ne ya sai da kotso ko kalangu ko gita dan haka in ya gita ya ci kuɗin haramun ne in ya kalangu ya ci kuɗin haramun ne da kalangu da kuɗin shi da aikin da aka yi da shi sorry sunan su to ya za a yi wannan an yarda kai musulmi ne amma fa ba ibada ba ce yau kuma wai wasu ne suke so saboda tsabar duniya ta ga- ta zo gaka da ƙarshe suna ma dujar sharar wage wai kiɗin ne yake so ya dawo da masal- ya dawo masallaci akwai shatan annabi muhammadu akwai ɗan ƙwairan annabi muhammadu akwai na rambaɗan annabi muhammadu akwai makil jackson ɗin annabi muhammadu akwai tabarmin cogen annabi muhammadu akwai ɗan kwarin annabi muhammadu akwai ibrahim na habin annabi muhammadu akwai garbaliyan annabi muhammadu akwai babba mai gogen annabi muhammadu ka tattara wannan iskar duka ce annabi da irinsu haba da Allah wannan da suke wannan shekantaka in ka tambaye su ban mai izir daya kun bu san ba tafsirin izir daya wai in ka tambaye su wai da la ilaha illallah suke rawa da ita suke wannan wai in me ya sanya za a hana su ai annabi suke ma waka to yanci yi ma annabi yabo wajibi ne amma wani mutumin kirki ne ya sa ma yaban annabi kalangu ai na ka taba samun wannan lokacin da duniya take da hankali wajejen 1970 zuwa da 75 ba a haukace ba nan shata ya ma annan Muhammadu waka ko ba ku san ba ai dai an san shata ne ko ya ma annan Muhammadu waka kuma ita wannan waka har asbabu gare ta na zunzu ka san dalilin da yasa aka yi ta shata ne ya je wani gari an gaice zai waka sama Idris ya zo zai karatu a garin sai ya ce to tunda mun haɗu mu bi kai mai karatu ne mai waka na bar waƙar tawa yau karatun da ni je in saurara da gobe na yi sai ya ce to a kira shata ya ce kai shata mun ji kai wata waka he ka faɗi dalilin ka ya ce wace ce aka ramaka Allahu ya ce ka ce tun daga bakin tekun jidda manzon Allah bai yo yamma da yaƙi ba shehu ya aiko a ina kake da dalili ko kana da hujja wa ya gaya maka manzon Allah ya aiko shehu ya ce gaskiya na yi wannan waka ina jahili amma yanzu tun da muka ji wa'azi yau ka saurari abin da zan yi saboda abin da ya ce ka bari ni zan ka yi wa'azin gobe in aka ce a he ka yi waƙan ni gobe in yi wa'azin in rusa ta yau za mu je mu ji waƙa ce to ka je ka ji waƙa da zan yi to da aka zo a wurin wannan wurin ne sai ce mun tsaya ga annabi muhammadu ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa na a duniya bai taɓewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi muhammadu ya ce daga garin mu can birnin katsina ya ce sai kaduna sha ta ya sabka kwanta goren nan ma na sabka ya ce kaga mun baro birnin batik ya yi magana a kan mi ya yi magana a kan waka a ciki ba inda ya faɗi wani mai aibi ba mu taɓa ji an ce wannan waka da sha ta ya zama wani kaga abin da ke cewa mun ku dai tsaya ga annabi Muhammadu kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai tabewa nan a duniya bai tabewa ƙarya wadi to sai yanzu a samu wani mutumin da bai kai shata ilimi ba waka ban ma hankali ba kunya yana hudin waka ban ladabi ya Muhammadu ka kula da ni ta cikin masoya ka sa da ni annabin zaka ba aiki gadin ka zai kai waye wa ga ya ce ya Muhammadu kaga shata shi hankali amma lokacin da yake duniya ba ta ɓace ba ka taɓa yi wanda ce shata zakir ne ka taɓa yi wanda ya ɗauko wanda waƙa sa ta masallaci yanzu ana in ana in ana ana wani masal an kira sallah kan jama'a tare an taɓa sa mun tsaya ga annabi Muhammadu amma ba ku ji ana sa waƙa da kita yanzu ha an kai ga hocota ake zuwa a aro irin na kiristanci a aro badujala har ma saya ake in ka ji diskon da yake tashi kuma yara ne kanana su da kirawa to wai wannan rawar duka da ka ibada ce ya sa ke cewa minan nasi mai shi tsaye wala hadisi cikin mutane akwai mai sayan waka ko mai sauraron waka liyudulla an sabilillah dan ya bace daga hanyar Allah bi gairi ilimin ba tare da wani ilimi ba wa yattakhiduha huzuwan he rike addinin Allah ko hanyar Allah abin yi ma ba'a Allah ce fa ulaika lahum azabun muhi waɗannan suna da azabar wulakanci tunda suka wulakantar da abu mai daraja alqur'ani suka dauki abu mafi kaskanci shine waka shi kuma Allah zai musu azaba ta wulakanci sakamakon wulakanta da alqur'ani suka yi Allah ke cewa idan tula alaihi ayatuna shi irin wannan mutum idan ana karanta mishi ayoyin mu walla mustakabilan sai ya juya baya yana mai girman kai ka allam ya sima aha kai ka ce bai ji aya ba wa ka anna fi uzunaihi wa qara kai ka ce a cikin kunnuwan shi akwai tauhi akwai wani rihi da aka yi Allah ce fa bashiru imshi albishir bi azabin alim da azaba mai radin gaske daman ba lahi bane lahi dogewa akan lahi shine lahi sibban mutanen banza su dawwama in an yi lahi su ki fasawa sibban mutumin kirki in an yi lahi ya gane ya gyara haka Allah ya siffanta su ko wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim ولم يسروا على ما فعلوا يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون kaga siffan masu imani yake ce alladina wannan idza fa'alu fashatan mutanen kirki wanda in sun aikata wani abin da bai da kyau alfasha ko karama ko babba wa zakarullaha idan aka musu wa'azi da girman Allah aka ambata musu Allah he su gane he su dawo fastaghfiru he su tuba li dunubihim ga wannan zunubin nasu walam yasur walam yaghfiru dhunuba illa Allah dan ba mai gafarta tadrihi sai Allah walam yasuru ala ma fa'alu sai Allah ke cewa ai basu dawama akan aikin su na banna din wahum ya'lam bayan bayan an sanar da su banna ne kenan rishin dawama ai shine albarkar suka samu ko kullu bani adam khata'un wa khairul khata'una tawwabuna Allah yana cewa allazi wannan can cikin sotu wannan furqan wajen karshen wannan wannan waladi la da'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsan tiha la man lahu illa bil haqqi wa la yadhun wa man yaf'al dhalika faqad wa man yaf'al dhalika illa man taba wa amana bi salihan فاولئك يربون الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن عمل صالحا ومن تاب صالحا فاولئك اتوب وانا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور الذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما جيغبا جيغبا كاري والذين اذا ذكروا بايات ربهم يوم.
لم يخروا عليها صما kaga وعميانا mu'minai sune idza dhukru bi ayati rabbi in ana musu wa'azi da ayoyin Allah lam yusirru lam ya alaiha summan wa umyana bas dogewa kaman bebaye kaman kurare kaman makai su yi watsi da wa'azin da ake musu ci gaba da abin da suke fasa yin haka mutumin kirki bai haka wa yake haka mutumin banza sai Allah yake cewa wanda yi wa wailun li- wailun li kulli afakin asim yasma'u ayatul lahi tutula alaihi thumma yasirru mustakabiran ka allam yasma'aha wa ka anna fi udhinayhi wa qara ashe mutumin banza shine in an mushi wa'azi yake kauda kai yayi banza da wa'azin haka ne da Allah ke ba mu labari a cikin sutul waqi'a siffar yan wuta da azabar da Allah ta nada musu yace wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wahami wa dhillin min yahamu yace labaridin wala karim sai yake gaya mana me dalili innahum kanu qabla zalika mutrafi wa kanu yusirruna wa kanu yusirruna dogewa suke ci gaba suka yi bayan an sanar da su alal hinsul azim malamai suka ce alal hinsul azim ay alal zambil azim alal shirki wa zulmi wan nifaq anan suka doge ashe mutumin banza shi ake ma wa'azi yake gyarawa ba wai dan ka taba lahi bane matsala da aka ma aka ce ka bari ka gane ba daidai bane ka gane kayi kuskure menene ya kamata ka yi dawo zuwa ga Allah tuba ga Allah nemi Allah ya gyara maka in ma lahi goma kake in ka bar daya aka jima ka bar daya aka jima ka bar daya ba sai Allah ya maka ba amma ka san lahi ne ga damar ka bari saboda girman kai da raina wanda ya faɗa da raina wanda ya Allah da ya aiko da raina manzan Allah ka ci gaba da abinka dan ka bata ma wani rai dan ka girmama wani dan ka mutunta wani bayan ka san Qur'ani ya hana manzon Allah ya hana wai ka rika cewa wai ka je daki ka istighfari nan ka zo ka bar da dubban mutane wallahi wallahi summa tallahi ubangiji bai barin ka ka gyara fakka zawa ka tattara al'umma ka dora su kan ƙarya ka dora su kan jahannama ta hanya jahannama tiryan tiryan zazzar hijahi ne suna maka da tan alheri ka gaya musu ƙarya a matsayin gaskiya kai ka rabe kai gaskiya Allah ba zai shirye da kai ba ka nuna musu ku ku yi watsi da karatun alkur'ani ku nemi albarkan masu albarka kuma malamai hidima kai ba haika karanta ba ka ɗauki ɗanka ka kai shi karatun alkur'ani ka raka alfahari ɗana ka za ka harnace alkur'ani amma duk sauran karata mutum jika mai daga sama kwata ka jika musu wannan abin prv da da da da icd su kwana suna rawa in ka tambaye shi itilawar izid bayya izid itak bayya amma rawa kala kala ya iya ya- yana nan a haukace ya gigice ido ya zazzaro mishi saboda ya sha kwaya wai kuma ka ce a'a shi ne samu albarka kai kuma ɗanka da kai baku wannan rawai kai ƙur'ani kuke koya kenan ku in ƙur'anin nan wancan ta yi dami koyi shi ba wannan batar da mutane ne to shi yasa in uban in kama ubangiji ɗan gangancin kai ma sai Allah barka cikin bata Allah sa mu gani Allah shiryar da mu Amin.
Allah ya gafarta mana Amin, amin.
Allah ka mana rahama Amin.
Allah ka ji kanmu Amin.
yan uwa abinda nake so in rufe da shi na fahimci wani hali da wani daga cikin yan uwan mu yake ciki na rishin lafiya da wani wallahi bai gaya mini ba amma na ga a halin da yake ciki kuma in ya fi sama da kwanaki ko shekara cikin matsalolin nan tsakani da Allah ban taba ganin ya bayyana ba kuma ban so in bayyana kowaye amma shi ma kila bai san ba kowaye amma mu mun hangi matsalar shi to gaskiya akwai rashin lafiya tare da shi yana kuma jinya kuma akwai rishin aikin yi me ya kamata mu mu yi a matsayin mu na musulmi sai ya tozarta sai ya gaba sai ya wulakanta mu taimaka mushi da abin da muke iyawo wa'in ma kuɗi wa'in ma addu'a wa'in ma in kana da hanya ka mushi amma ina so duk wanda zai yi wani abu na alkhairi ya ga alaji bashin sila to Allah ko kana da hanyar da zaka iyawa ko wani abu ko ma me kake ka dai samu bashir sala a cikin sirri domin a samu a warware wannan matsala Allah ta'ala ya sa mana albarka Allah shi gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh